أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 30 da watan zulhijja shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 30 29 kai da watan 7 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine a sunan na al-imamu abi daud al-hafiz rahimahullahu ta'ala zan mu tashi wannan shine darasinmu na 26 muna cikin kitabu tsahara mun kare sha'anin istihada zan mu shiga yau cikin babu na 120 babu ma ja a fi wakatin nufasa babin da ya zo a kan sha'anin lokacin biki mace in tana jinin biki lokacin kwana nawa ne hadisi na 307 al'imamu abu dawud allah mashi rahama yake cewa حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى عن أم سلمة قالت تكي تشيوا كانت النفساء ما سبيكي سن كسانتي على أحد رسول الله أزامن النبي صلى الله عليه وسلم تقعد سنة زما بعد نفاسها باين بيكنتا أربعين يوما كوانا أربعين أو أربعين ليلة كو داري أربعين ta ce wa kunna nutsili ala wujuhin alwars mun kasance muna shafa ma huskan muturaren wars ta animin alkalafi tana ne don saboda kyafsi kyafsi da suka yi cikin wannan lokacin wannan hadisi alimam ya kawo magana ta abin nan wata malaman hadisi ita ce musa sunanta shine musa ummu bussa sunanta ya zo da ita da diyarta sunansu wazani sunan ta shahara da musa ummu bussa Allah ji kanta da gafara al'imamu dara kudini yake cewa Musa la ta kuma biha hujja ba a tsaye da hujja da ita cikin ilimin hadisi ya hayar kaɓan yake cewa la yi urafu haluha wa la ainuha ba a san halinta ba a san ma kowa ce ce ba wa la yi urafu fi gayar hazal hadis ba a san ta ba in ba cikin wannan hadisin ba amma albadar ibn al-munayyir yake cewa wala nusallimu jahalatu ainuha ya faɗa amma ba zan musallama ba cewa ba a san kowa ce ce ba wa jahalatu haliha murtafi'a jahilta halinta ma murtafi'a ce yace fa innaha rawi anha jama'a jama'a da dama sun rawaito a ka'ida ilimin hadisi kuma marrawa anhu sunan ittafata anhu jahala duk wanda aka samu in kun ji an ce majhulul halin duk wanda aka samu marawaici bi sun amso daga gare shi to ya huta daga a kira shi majhul in mutum ɗaya ya rawaito gare shi ana kiran shi majhul amma daga biyu abin da ya sama kawai irtafa'at anhul jahala to shine yace jahalar ta ta kukuta dan saboda jama'a ba bi ba diyawa ma suka roto da gare ta ibn al-munayyir yace daga ciki akwai kasir ibn ziyad da hakam ibn uyana da zaid ibn ali ibn al-husayn duk sun rawaito daga gare ta muhammad ibn ubaidullah al-azrami ya rawaito daga hasan daga musa dukkan su wannan sun rawaito daga musa ummu bussa hakika yace bukhari yayi yabo akan hadisin ta bukhari ya yabo hadisin musa kenan cewa majahuliya ce ba a santa ba wannan magana ce ta dara kudini Allah musu rahama da shi da ibn al-qattan ibn al-qattan yana cikin mutashaddidin malam mai ilimin wannan rijal mun ga ya ibn sa'id al-qattan yana cikin al-mutashaddidin wanda in sun kawo tajrihin marawaici sai an yi bincike hakim ya inganta sanadin hadisin da musa take ciki yace mafi karancin hadisin halin hadisin nan shine hadisi ne hasan kenan nan ta ambaci kwana arba'in sai hadisi na gaba haddasan al-hasan ibn yahya akhbarana muhammad ibn hatim ya'ani hibbi akhbarana abdullah ibn mubarak an yunus ibn nafi an kasir ibn ziyad qala haddathatni al-azdiya azdiya ta bani labari ya'ani musa yana nihi ita ce musa qala take cewa hajjaitu nayi haji fa dakhaltu ala ummi salma na shigo wajen ummu salma kenan wannan musa kin matsayin wace martaba take wace dabaka take tabi'a ce tunda ta yi ruwaya tana cewa ummu salma ummu salma ko sahabiya ce fa qultu sai nake cewa ya ummul mu'minin yake uwan mummune inna samrata bin jundub samra bin jundub sahabi ya amuru nisa yana umartan mata ya gadina salatul mahid salama sallasu ta haila sallah da suka bari lokacin haila yana ha umarta su salama ta fa qala sai tace la ya kadina kasrama kanatil mar'a min nisa'in nabi mace ta kasance daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙa'udufin nifasi tana zama a lokacin bikinta arba'ina laila kwana arba'in la ya amurha annabi annabi bai umartar ta sallam li qada'i salatin nifasi cewa ta rama sallar bikin wannan annabi bai umartar ta yace mai sharhi yake cewa Allah mashara fa in qulta inna Musa sa'alat ummu Salma mu nura da kyau anan mu nura da kyau yace idan muka ce Musa Allah mata rahama ta tambayi ummu Salma ne gami da hukuncin sallah cikin halin haila ai haka ta tambaya ko yana umarta akan mata su rama sallah ta lokacin haira ba biki ba ta ce sai ummu salma kuma ta bata labari ce gami da halin mata a lokacin biki a cikin tawilin shi ce sai mu faɗi magana biyu abinda take nihi da almahidi nan kawai su ne annufasa amsar da aka bata take nuna haka tana nihin haira da ta faɗa tana nihin biki ita mai tambaya ita musa'in na biyu ko mace ummu salma ta bata magana ne gami da halin mai biki wadda ita ce mafi karancin mudda ta haila kenan idan mai biki ba ta rama ba to min babu aula mai haila don hukuncin su duka ɗaya ne akan shi wannan sha'anin wannan shine qala muhammad muhammad yake ni yake cewa ya ni bin hatim wasu muha mussa tukuna ummu bussa suranta mussa ana mata alkunya da ummu bussa Kala Abu Dawud, Abu Dawud yake cewa Kasir bin Ziyad kunyatuhu Abu Sahal, Kasir bin Ziyad alkunya shi kuma shine Abu Sahal. A hadisi ana so a ambaci sunan marawaici da alkunya shi da nisbar shi garin da yake ma'ana don saboda kauce ma mai neman tarjama da mai neman cewa waye a cikin sanadin nan kada ya sha wahala. Dan suna ya zo ɗaya, sunan ma'aihi ya zo ɗaya, sai a nemi alkunya ko kuma a nemi sunan gari wanda zai bambance. shine idan kun ji Abu Dauda ko wani malamin hadisi ya ce wani alkunya shi ita ce kaza ba wuka haka a banza ya faɗe ta ba dan ka'ida ce ta ilimin hadisin a faɗi har wannan a binciki har wannan hadisi na 100 babe na 121 babu liktisal min alhaid baban da ke bayanin wankan haila hadisi na 309 haddasana Muhammad ibn Amr al-Razi haddasana Salma ya ibn al-Fadl akhbarana ko kuma haddasani Muhammad ya ibn Ishaq an Sulaiman ibn Suhaim an Umayyah ibn Salat an imra'atan min bani Gifar wata mace daga bani Gifar qad samma hali qalat ya ambatan mun ita ni ne nan mance ta qala take cewa ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqibatar halihi annabi ya hauda ni sauran kuturin wannan sirdin shi sauran kuturin sirdin shi mai sirdi in ya hau da bisa doki ya hau ya haushin huda shi dan sauran da zai yi saura ita kuma sai ta hau wannan yace fa wallahi la nazala rasulullah sallallahu alaihi ila subhi yace wallahi annabi ya sauka zuwa ga asuba fa ana sai durkusar da taguwa shi wa nazartu an haqibati rali na sabka daga sauran kuturin taguwan nan wannan sirdin nan nashi fa iza biha damu minni tace sai ga jini tare da annabi sallallahu alaihi wanda daga gare ne ya taba shi wa kanat awwalu haidatin hittuha ita ce farkon hailar da nayi kala take cewa fa taqabbattu ila naqa sai na damke zuwa ga taguwa wasta haitu ma'ana ta kakkame jikinta kamar halin da mutum in ya shiga cikin hali na damuwa wasta haitu na jikumiya ta yi haira hatta ta bata annabi ma sallam da jinin falan mara a rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwar addama a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ke tare da ni na jini kuma ya ga jinin da ke tare da ni sai ke ce mini malaki me ya same ki la'allaki nafasti mai yi wa kin yi wannan kin yi haila ba biki ba in an ce nafisti da fatarwa shine bikin da muka sani nafasti kuma ita ce haila qultu na'am sai na ce eh qala sai ce fa aslihi min nafsiki ki gyara kanki summa khuzi ina min ma'in sannan ki dauki ruwa a cikin makayi fadrihi fihi milhan ki zuba gishiri ciki sun magasili ma asabal haƙiba sannan ki wanke abin da ya samu sauran sir kuturin sirdin shinhudan nan ta sirdi mina dammi na jini abin da ke nuna wannan gishiri yana da ƙarfi wajen wanke datti sun ma'udi limar kawiki sannan ki koma zuwa ga abin hawanki ƙala ta ce fala ma fata rasulullah sallallahu haibar yayin da annabi sallallahu ya samu fatahu haibar ya buɗe ta ya ci ta da yaƙi radakhala na mina da fai'i sai dan watso mana na fai'i dukiyar fai'i kala take cewa kanat la tatahharu min haidatin ta kasance batta tsarkin haila illa ja'alat fi tahuriha milhan sai ta sanya gishiri ruwan gishiri cikin ruwan tsarkin nata dan annabi ya umarce ta a can muga yadda suke kwatanta umarnin annabi wannan abu ne ma na al'ada ya umarce ta ba na addini ba amma ta yi riko da umarnin nashi har kullun in ta yi haraye ta zuba gishiri dan ta tsarkake tuhar da jikinta wa ausad bihi ta yi wasiya da shi an yi ja'ala fi gusula hina mata tace ko gawar ta asa gishiri ciki dan ta ga annabi ya umarce ta akan cewa ta sa tsananin biyayya ga sahabbai ga annabi alaihi salatu wassalam wannan macen da yake cewa an ambace ta ibn al-asir yake cewa eh afwan macen da yake cewa samma hali ya ambace ta amma ni ne ban santa ba suhaili yace wannan matan ita ce sunanta lailaha mata abi zarrul gifari ce ibn abdulbar yake cewa ta kasance tana huta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yaƙe-yaƙen shi tana ma masu rauni magani kuma tana tsayuwa akan marasa lahiya mata abu zar ce kuma wannan yake nuna mana kada ya kasance abin suka ga annabi har ya dora mace a bayan sirdin shi a bayan shi in ka bincika ba za a rasa dangantaka tsakanin shi da ita ba kuma cikin halin bulaguro ne kuma cikin jama'a hadisi na 310 haddasana Usman bin Abi Shayba akhbarana Sallam bin Sulaim an Ibrahim bin Muhajir an Safiya binti Shayba an Aisha daga Aisha kala take cewa yawa wancan hadisin da ya gabata ya ce an sa gishiri al-imam al-khattabi yake cewa a cikin shi akwai cewa a ilimin da zan mu ɗauka a yi ƙoƙarin sa gishiri wajen wanke tufa da kuma tsarkake ta gami da jini da dukkan wani abin da ya kasance mai tsananin dauɗa ne akan wannan ne sai ya kasance ya halitta a cikin tuhar da za a wanke tuha da za a wanke ana iya sa zuma idan ta kasance tuha ce da ibrisim ya same ta ko kuma a sa duk wani abin da zai hudda ƙazamta kenan wannan ya nuna halaccin sa sabuli ko sa wani abu cikin wanka na ibada da ruwan da za a yi amfani da shi don gishiri yana cikin babin shi saboda hudda dauda ake bukata wajen wankewa nake so hadisi na 310 yake cewa daga Aisha tace da khalat asma'u ala rasulullah sallallahu alaihi asma'u ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa tagtasilu ihdana idza taharat min al-mahidi ya ya dayan mu zata yi wanka in ta tsarkaka daga haila qala sai ce ta akuzu sidraha ta riki magariya wa ma aha da ruwanta fatawadda ta yi arola sun mata ga usulun ra'asa sannan ta wanke kanta wata duluku sannan ta cuda hatta ya bulugul ma a usul sha'ariya sai ruwa ya kai asalin gashin kanta sun matufidu ala jasadiha ba a ce mai haila ta warware gashin kanta ba ta warware kitsanta amma ta yi matukar yadda ruwa zai shiga ko ina ya ce sannan ta kwarara ruwa a kan jikinta sun mata akuzu firsatan sannan ta ɗauki wani guntsire na abdiga fata ta ahara biha ta yi tsarki da shi ƙala sai ta ce ya rasulallah kaifa a taɗa haru biha yaya zan yi tsarki da ita ƙalat aisha sai aisha ta ce fa'arabtu lazi yuka ni anhu rasulullah sau sai na san abin da annabi yake alkunya yana nihin ta ɗauki abdigan nan ta wanke gaban ta farjinta wa qultu laha sai nace mata tattabi'ina asarar dam kibi yana nihin kibi bi gurbin jinin ki wanke shi ki goge shi da abdigan nan don abu ne wanda annabi sallallahu ba zai ambata muke ba hadisi na 311 haddathana musaddad bin musarhad akhbarana abu awana an ibrahim bin muhajir an safiyat bint shayba an aisha annaha zakarat nisa al ansari ta ambaci matan ansar fa asanat alaihinna tayyabe su wa qala lahunna ma'rufan ta faɗi kyakkyawan magana akan su qalat tacce dakhalat imra'atun minhunna wata mace daga cikin mutanen ansar ta shigo ala rasulullahi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara ma'anahu ya ambaci ma'anar wancan hadisin da ya wuce illa annahu qala sai dai shi ya ce firsatan mumassaka abudgawa da take tare da turaren almiski kenan anan kuma sai a fahimci cewa mace idan ta kare haila yana da kyau ta sa turaren almiski ta tsarkake jikinta qala musaddad musaddad ibnu musarhad yake cewa kana abu awana ya kula firsa abu awana yana cewa firsa mu masaka kana abul ahawas abul ahawas ya kasance ya kula kirsa shi kuma yana cewa kirsa an ce kirsa shine dan kwaskwane kida kawai dan tsaskwane na abun nan na abduga hadisi na 312 haddasa ubaidullah ibn muaz أخبرنا أبي بابم يا بان لاباري أخبرنا شعوب عن إبراهيم عن ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة anna asma'a cewa asma'a sa'alatin nabiyyi ta tambaye annabi sallallahu alaihi bi ma'ana sai ya ambaci ma'ana hadisin yace firsa mu masaka abduga da tana tare da turaren almuski fa qalat sai tace kaifa atadahharu biha yaya zan yi tsarki da ita qala sai ce subhanallahi tatahari biha ki tsarki da ita yana nihin ta kasa fahimta abin da yake nihi shi kuma ba zai fito mata kyarara ba yace ki dauka zaki kaza wasta tara bi saubin sai suturta da tuha ma'ana dan saboda kumiya waza da sai ya kara wa sa'altuhu anil ghusl min janaba na tambaye shi gami da wankan janaba qala sai ce ta akhuzina ma ake ki ruki ruwanki fatadaharina ahsanu tahur ki tsarki mafi kyan tsarki wa abu laguhu wanda ya kai matuka summa tusibbina ala ra'sikil ma sannan ki zuba ruwa akan ki summa tadulkina hu sannan ki cuda hatta ya bulugu shu'ura ra'siki he ya kai asalin gashin kanki summa tufidina alaiha kilma sannan sai ki kwararo ruwa a jikinki wa qalat aisha sai aisha take cewa ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da mata matan madina lam yakunna yamna'uhunna alhaya'u an yas'alna anid dini kumiya bata hana su ba su yi tambaya game da addini mu duba mu ga a cikin sahabbai ga annabi alaihi salatu wassalam a zo cikin jama'a ana tambaye shi da irin wannan tambayar mun san cewa akwai kumiya ko mun lalatan mace ko ba saliha bace ba za ta zo cikin jama'a ba tana irin wannan tambayar amma kuma da yake burin ta karanta addinin ta kuma ta je daga bakin mai abun shi yasa muka ce muku ana yana daga cikin neman al-isnadul ali da hai ta zamana a gida ta ce kai wani je tambayo mana annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana suke cewa karatu bakin mai shi yayi daɗi ba an ce ba waka dan ga annabi ake nasabata wa qalat aisha aisha take take cewa wa an yatafaqahana minhu ko bai hana su ba su yi neman ilimi a cikin addinin su kumya bata hana su ba kamar yadda ummu salma take cewa inna allaha la yastahi min alhaq allah bai ya bari game da gaskiya babe na 122 babu tayammum baban taimama hadisi na 313 hadasana abdullah ibn muhammad nufaili akhbarana abu muawiya ha yana amfani da ha'u tahawil amma kadan al-imam abu dawud bukhari yayi shi yawaitawa wa hadasana usman ibn abi shayba akhbarana abda al-ma'ana wahid ma'ana hadisin sa ɗaya ne an hisham bin urwa an abihi ana aisha kala take cewa ba a sa rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaid bin hudayr annabi ya aika usaid bin hudayr da unasun ma'ahu da wasu mutane tare da shi fi talabi qiladatin cikin neman wani kwandigga a dallata aisha da aisha ta badda mun karanta shi a bukhari fa hadarat as-salah sai sallah ta halarto fa sallu bi gairu wudu suka yi sallah ba tare da arwalla ba fa atawu nabiyya sai suka zo ma annabi alaihi salatu wassalam fa atawu nabiyya sai suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakaru zalika suka ambata mishi haka fa unzilat ayatu tayammum sai aka sabko da ayat tayammama wa zada ibn nufay sai ibn nufay ya kara fa kala laha usayd usayd yake ce mata yarhamukillahu Allah ya ji kanki Aisha ma nazala biki amrun takrayinahu wani lamari wanda kike jin zahin shi bai taba sabkowa gare ki ba illa ja'alahu Allahu lil muslimina wa laki fihi farjan sai Allah ya sanya muke mahuta da ma sauran musulmi wannan dalilin ta aka samu shar'antuwar tayammama dalilin ta aka samu in lallazi na ja'u bil ifki wanda suka geheta da wannan ga sanan ayoyi ana karanta har zuwa kiyama da abubuwa da dama a cikin nan da yace fasallu bi ghair wudu suka yi sallah ba tare da arwalla ba al-imam an-nawawi a sharhin muslim yake cewa cikin shi akwai dalilin akan cewa rishin ruwa da rishin ƙasa wanda ya rasa su duka zai yi sallah akan halin shi wadda mas'ala ce in kuna tana a bukhari mun yi tafaqi da dahurai wanda babu ƙasa babu abin babu ruwa حديث نا دري أكو دوما شاهدو حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني كو أخبرني يونس أن بن شهاب قال يكي أن عبيد الله بن عبد الله بن أتبع حدثه يا باش لاباري دقى أمار بن ياسر أنه كان يحدث يا كسن شينا بعد لاباري أنهم تمسه سوسن يشاهوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعيد لصلاة الفجر تمسه بسعيد سن يشاهوا دقولي ميكيو لصلاة الفجر قصلى الصباح fadarabu bi akufihum sa'ira suka bugi ƙasa da gurin nan mai kyau da tafufukan su summa masahu wujuhahum sannan suka yi shafa da huskar su masatan wahida shafa guda summa adu sannan suka koma fadarabu bi akufihum sa'ira maratan ukhra suka yi shafar suka bugi ƙasa da gurin wannan mai kyau wani shudin daban kenan shafa biyu fa masahu bi aidihim kulliha ila al-manakib suka yi shafa dukkan su da hannunsu da hannayensu ilal manakib zuwa kafaɗa wal abad da hamata min buduna aidihim daga cikin hannunsu taimama kenan da suka yi daga nan he da takkan hannan aka nan daga nan he da takkan hannan wanda zan mu ga bayanin malamai akai yake cewa al'allama muhammad bin ishaq al-muhaddis ad-dahalawi wani babban malami na garin hindu yake cewa shaikhuna ke ce haza qiyasu sahaba fi awwal al-amr wannan qiyasi ne nasa a farkon lamari da basu sanya ake taimama ba kahin annabi ya musu bayani yayin da ya musu bayani suka gane yadda ake taimama kuma sai ba aka bar wannan bai haƙi cikin kitabun shi yake cewa shafi'i yana cewa ammar yana cewa mun yi taimama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manakib zuwa ga kahadu an rawaito ya cewa huska zuwa ga tahun tahi kamar yana nihin wannan farkon lamari ne kahin a gaya musu bayyana musu yadda siffar taimama take hadisi na gaba na 315 haddasana Sulaiman ibn Dawud al-Mahari wa Abdul Abdul Malik ibn Shu'aib da Abdul Malik ibn Shu'aib an ibn Wahab na hawa hazal hadis irin wannan hadisin kala yake cewa kamar musulmuna musulmi sun tashi fadarabu bi akufihim turaba suka bugi ƙasa da tafufukan su walam yaqbidu min turabi shay'an busu taba ƙasa busu rike komi na ƙasa ba fa zakara na hawa ya ambaci irin hadisin wala mai zikurul manakib bil aba shi kuma bai ambaci ba cewa hayda aka ka fada da hamata qala ibn lays ibn lays yake cewa ila ma fawqal mifaqaini has zuwa saman guyuwar hannu wannan duka zan mu ga warware abun a cikin sauran hadisai da zasu zo gaba hadisi na gaba haddasana na 316 haddasana muhammad ibn ahmad ibn abi khalif wa muhammad ibn hayyan saburi fi akhirina cikin wasu mutane ma'ana ya ba dan mun ji malaman hadisi cikin koro sanadi sun ce fi akhirina suna nihin da ya ba da hadisin ba ni ɗaya ba da ma jama'a da dama qalu suka ce akhbarana yaqub yaqub ya ba mu labari akhbarana abi an salih an ibn shihab حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rirrimi bi aulatul jaishi da gurin da ake cewa aulatul jaishi dan bulaguro yana tahiya dan kwancin da zai yi rumtsa ya huta ya tashi ci gaba shi ake cewa at-ta'ris an rasa kuma fi'ilin shi ne wa ma'ahu Aisha tare da shi akwai Aisha fan qada iqidul laha min juz'i asfarin sai wannan kinta ya cire kwandagenta ya cire min juz'i asfarin na wani dan guntsire wanda yake mai hori guntsire wanda yake hori fahabasan nasu sai mutane suka tsaya ibtiqa iqidi haran saboda neman wannan kwandagen nata ya ce a da alfajiru sai da alfajir ya yi haske wa laisa ma alfajir ma'an nasu ma babu ruwa tare da mutane fatagayyaza alaiha abubakar abubakar ya yi bakin ciki tare da ita ta bata mutane lokaci wa kala yake ce mata habastin nasa kin tsaye da mutane wa laisa ma'ahum ma tare da su babu ruwa fa anzalallahu zikirahu sai Allah ya sabko ala rasuli ga ma'aikin shi ruksatu tatahur bi sa'id a tayyib rangwame na yin tsarki da guri mai kyau faƙamar musulmi na musulmi suka tashi ma a rasulullah tare da manzan Allah su sallam fadarabu bi aidihim ila al-ard suka buga hannunsu ga ƙasa sun marafa'u aidihum suka ɗago hannuwansu wal mai qabidu min turabi shay'an basu damƙo ƙasa da komi ba abin da yake nihi da cewa ya shahara wajen malamai in ka buga haka fa in tahallaka bihima shay'an nafadahuma nafadan khafifa inji mai risala ne ko izziya wani abu ya rataye kakkaɓe don kai shaha mafuska shi abin na shine ake nihi ya ce fa masahu bi wujuhahim suka yi shafa da huskokinsu bi ha wujuhahim suka shafi huskokinsu da hannu nan wa aidihim da hannunsu ilal manakib zuwa ga kafada wa min buduni aidihim da kuma cikin hannunsu ilal abada har zuwa hamata kenan yana nihin mu duba da kyau abin da yake nihi wannan sifar kamar daga nan bayan hannu aka yi haka har zawwa nan da aka komo kuma daga nan aka yi hase da aka zo hamata daga cikin hannun da aka jahir aka hamata daga nan kuma aka tsaya daga nan wannan shine abin da yake nihi wanda zan mu ga al-imam zai magana akai yake cewa za da ya haya bi hadisi ya haya kara cikin hadisin shi qalibun shahabun fi hadisi ibn shahab ya kara cikin hadisin shi a ruwaya shi ma'ana wala ya atabiru bi hazan nas yace mutane ba su nura da wannan abun ma'ana ba a aiki da wannan magana cewa taimama he an kai kafada he an kai hamata qala abu daud abu daud yake cewa kenan wannan wani babban jagora ne Muhammad bin Shihab az-Zuhri malamin Malik yake taujihin hadisin cewa ba a aiki da shi haka nan Isha ibn Ishaq ya rawaito shi wa qala fihi an ibn Abbas wa zakara darbatayn ya ambaci bugu biyu a cikin taimama kama zakar Yunus kamar yadda Yunus ya ambata wa rawahu ma'amar an zuhuri ma'amar ya rawato shi daga zuhuri darbatain shi ma bugu biya ambata wa qala malik malik ya faɗa an zuhuri kun ga ko malik dalibin zuhuri ne an ubaidullah ibn abdullah an abihi an ammar daga ammar wa kazalika qala uwais an zuhuri wa shakka fihi ibn uwaina ibn uwaina yayi shakku qala marratan ubaidullah an abi wani lokaci ya ce ubaidullah daga baban shi wani lokaci ya ce ubaidullah daga ibn abbas wani lokaci ya ce daga baban shi wani lokaci ya ce daga ibn abbas idu tsaraba bin uyena fi ibn uyena ya sami idirabi nuni ne hau abu da yake akan cewa hadisin mai rauni ne an sadisin mutuɗarib ne kuma yana haɗin huska idirabin wa fi sama'ihi an zuhuri wa lam yazkur ahadun minhum fi hadha alhadith darbatay illa man samaitu yace a cikin ambatan shi daga zuhuri babu wanda ya ambaci cewa taimama bugu biyu ne sai wannan mutanen da na zano muku sauran jama'a ku sun hi abin nan daga gare su sune Yunus da Ibn Ishaq da Ma'amar su sun rawaito shi da Zuhuri da ambatan darba biyu bugo biyu wanda ba su ba kamar Salih ibn Kaisan da Lays ibn Sa'ad da Amr ibn Dinar da Malik ibn Abi Zi'bi da wasansu duk sun rawaito shi ba su ambaci ba bugu biyu ne a taimama amma lafazin cewa har zuwa kafada da kuma hamata malamai dukkan su gaba ɗaya sun yi ittifaki a cikin ruwayar zuhuri kan wannan lafazi wanda ba ibn ishaq ba sun ce an rawaito shi bakin mirfaki aka tsaya babu wanda ya wuce wannan abin da ya faɗa munziri yake faɗa mai targhib wa tarhib wanda muka faɗi littafin shi yanzu yace banda abu daud hadisa ammar la ya khalu bayuwa imma ya kasance daga annabi ne shi sha'anin da farko harko ne daga baya aka fasa ko da hadisin ya inganta babu hujja tare da dai hadisi mai inganci kuma ko da ya inganta ce ko ma ya kasance an shahe shi gami da taimamar da ta zo a cikin siffar taimama wadda muka sani a cikin hadisan annabi alaihi salatu wasalam wanda mun gansu duka a cikin sahih bukhari jaz'i azfar wannan da yake faɗa ce jaz'u kharzun fihi sawadun wa bayadun alwahid jaz'a mislu tamrin wa tamara yana ga mana siffan ne ta kwandagen na Aisha Allah ya rada ita da sun mun ci lokacin abin nan ina ganin zan mu tsaya a tsakiyar babi da ban son tsayawa tsakiyar babi inda ya zama dole ba to amma wannan yana da tsawo abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi